أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله فتزودوا فإن خير الزاد التقوى فاتقون يا أولي الباب ومن cikin bayani akan ayyukan hajji da abin da ya kunsa da lokutansa to wannan aya tana kaidi ne wa ayan da muka karanta a baya cewa yas'alunaka anil hillah قل هي مواقيت للناس والحج يا رسول الله suna tambayanka akan jaririn wata me yasa ne yake fitowa karami yana raguwa yana yana karuwa yana karuwa in ya kai sha biyar ko sha hudu ga wata sai ya zama ya gama cikinsa sha biyar sha shida sha bakwai don kuma ya ta raguwa har zuwa ashirin da tara sai ya zama karami kamar da to sai Allah ya ce hiya mawaqitul linnas wal hajj ai wannan wata abinda za wuce ganin sa haka maimakon a ba su amsa hikimar haka sai aka ba su amsa da tambayan da ya dace su yi abubuwan da ya dace su yi a wannan lokuta ya kamata su tambaya ba yanayin tafiyan wata din ba duk da yanayin tafiyan wata din ma shi ma ilimi ne mai zaman kansa shine ilimin falaki ilimin hisabi to tun da an ce mawaqitul linnas wal hajj to sai ka yi tsammanin ai dukkanin wannan watanni guda sha biyu kowanne ana yin aikin hajji a cikinsa to sai Allah nan ya ce alhajju ashhurun ma'lumatu ai aikin hajji watanni ne waɗanda suke sanannu shine daga shawwal zulkida da goma kwana goma na zulhijja a wajen yawancin malamai ma imam malik ya ce ita zulhijjar ma ita gaba ɗayanta ne saboda haka makruhi ne mutum ya ɗauki umra a cikin watan zulhajji ko da bayan hajji ne a mazhaban malikiya ta haka Allah ke gaya mana alhajju ashurun malumatu ai a wato watannin aikin hajji watanni ne waɗanda suke sanannu ba kowane wata ne za ka ɗauki aikin hajji ba kaga daga ranar karaman sallah ɗaya ga watan shawwal kwanaki na aikin hajji sun shiga mutum zai iya ɗaura niyya shawwal zulƙida zulhajji iyakansu kenan amma ga mutum ba zai ɗauki niyyan hajjin bari daga muharram ba ko safar ko rabiul awwal ko rabiul thani ko jumada ula ko jumada thaniya ko rajab ko sha'ban ko ramadan duwayin nan watanni ne wanda ba za ka yi niyyar yin aikin hajji a cikinsu ba sai dai daga shawwal ɗaya ga watan shawwal ranar karaman sallah kenan to kwanakin hajji sun shiga da zulkida sai kuma a wajen wasu malamai daga ranar babban sallah to aikin hajji ya kare na bana tunda alhajju arafa daga gari ya waye ranar babban sallah shikenan duk wanda bai samu tsayawa a arfa kafin ketowar alfijir ba to hajjin bana dai kam ya wuce sai bane to amma umra shi za ka yi zuwa kowane wata za ka yi za ka yi yin umra a muharram za ka yi a safar za ka yi a rabiul awwal za ka yi a rabiul sani za ka yi a jima'ar wula jima'ar sani a rajab sha'ban ramadan wanda manzo Allah ma ya ce wanda ya umra a cikin watan ramadan kamar yayi haji tare da shi sallallahu alaihi wasallam shawwal za ka iya yi zulqida wannan ma shine watan umran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi umra sau hudu duka a cikin watan zulqida yayi to sai zulhajj wanda a cikin kwanakin haji zaka yi umra a cikin shekara guda duka duk lokacin da ka samu dama zaka yi umra amma banda haji shi haji ashurun malumat yana da watannin sanannu sune wanda muka faɗa shi haji lokacinsa guda biyu ne akwai lokaci na zamani shi ne wanda muka faɗa yanzu shawwal zulkida da kwanaki goma na zulhajji a wajen ma malik har ma zuwa ƙarshen zulhajji ɗin wannan shi ne lokacin aikin haji na zamani akwai lokacin aikin haji na makani wato wuri yadda yake akwai lokaci ya ina an ce alhajjar shi malumat a baya Allah ya ce kuliyya mawaqitin linnati wal hajj to akwai kuma wuraren da sai ka zo wajen za ka ɗauki niyya mutum zai kudurce niyyarsa daga nan Najeriya zai je aikin hajji ko zai je umra amma ba daga nan zai sa harami ba sai ya je miƙati kuma ko ina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shata musu mikatin su yana cewa al-juhfa akwai juhfa juhfa wannan mikati ne na mutanen misra da mutanen maghrib maroko kenan larabawan yamma duka da kuma mutanen sham sham shine suriya lubnan a jordan urdun kenan da falastin nan ne sha to wannan wuri waɗannan ƙasashe duka idan za su tafi aikin hajji ko umara mikatinsu shi ne ake ce masa aljuhfa mutanen iraq kuwa da mutanen gabashin duniya su kuma idan za su je aikin hajji ko umara to mikatinsu shi ne za su irkin za su irk shi ne sunan mikatinsu mutanen madina madinan manzon Allah sallallahu alaihi wanda yawanci mu nan Najeriya da wanda ya shafe mu nan yankin yawanci idan mutum ya je to madina za ga an fara zuwa ko daga madina nan duk wanda ya fito daga madina zai tafi umra ko haji to a zulhulaifa zai tsaya ya dauniya mikatinsa kenan mutanen yaman da indiya da pakistan da wannan yankin gaba daya su kuma mikatinsu shine yalamlam yalamlam shine mikatin mutanen yaman pakistan da indiya da sauran wannan yankin asia mutanen najidu wato riyadh su kuma wanda ya shafi wannan yankin wanda a inda zai ɗauki miƙatinsa shi ne a ƙarnul manazil ƙarnul manazil nan ne miƙatin mutanen najidu wato riyadh kenan da wanda suka fito daga wannan yanki to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yanda Allah ya yanke mana lokuta na yin aikin haji na zamani to an nuna mana wurare kuma na inda za a ɗauka wanda ake kiran wuraren da miƙati kamar yadda muka karanta a yanzu a alhaji wajen malumat faman farba fi yin alhajja wanda ya kudurci ne ya yi farlanta wa kansa hajji a cikin waɗannan kwanaki ko cikin waɗannan watanni na aikin hajji faman farba fi yin alhajja to gafa doka ga sharaɗi daga ran da mutum ya sa iyali in dai zai aikin haji to ga doka daga Allah wani farda fi hajja to falara fata ba zai je wajen iyalinsa ba ba zai yi maganganun banza ba ba maganganun bata duk wannan haramun ne idan mutum to na halittun ma ana ka balle haramun idan mutum Allah ya ce falara fata ba za ka dole iyalinka ba ba za ka yi magana mai kama da tarawa da iyali da ma iyalinka ba balle a gefe falara fata wala fusuka ba za ka yi zage-zage ba ba za ka yi sabo kowane irin sabo ba fusuka nan yana ɗaukan kowane irin sabon Allah waɗansu malamai suka ce zagi yake nufi a nan saboda ya akwai hadisi da yake cewa sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun zagin musulmi fita ne daga hanyar Allah ya kanka ko kafirci ne don haka nan yana ɗaukan kowane irin sako na Allah in ka zahara ne ba za ka yi ba saboda makka idan kai wani aiki na alkhairi to sai an baka lada dubu ɗari a wajen to kawo ko na sharri ma dole a ninka ma'ana yanzu idan kai nafila raka'a ɗaya a haramin makka to sai ka yi nafila dubu ɗari a wani waje kafin ka samu ladan wannan nafila raka'a ɗaya haka yin kai saukan alkur'ani ɗaya haka yin kai istighfari ɗaya ko salatin annabi ɗaya duk abin da kai a wajen sai an ninka shi na alkhairi sai an ninka shi dubu ɗari in riyal ɗaya ka ɗauka kai sadaka da shi to kai sai ka yi sadaka da riyal dubu ɗari a wani waje sannan ka samu lala irin na wannan wuri haka madina manzo Allah ya ce duk wanda ya je madina ya yi aikin alkhairi Allah zai ba shi lada dubu ɗaya in kai na fila raka a ɗaya a nan to in kai na fila raka a ɗaya a madina na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to sai kayi nafila dubu a wani waje sannan ya zama ɗaya in a makka ne sai kayi dubu ɗari to kai a tunanin ka sai ga kamar na makkan nan ya fi na madina ko tunda an ce makka dubu ɗari madina kuma an ce dubu ɗaya to amma idan muka dawo wani hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ke ingantacce sai mu ce to in kai nafila ɗaya a makka za ka samu lada dubu ɗari amma idan kai a madina za ka samu lada dubu ɗari biyu saboda manzo Allah ya ce ya Allah ina roƙonka duk wata albarka da ka sa a makka to ka ninka biyunta a madina to kaga albarka na idan ka yake ka samu lada dubu ɗari kaga idan a madina ne an ninka maka sau biyu kenan lada dubu ɗari biyu za ka samu da haka ake so mutum ya kula idan ya je aikin hajji ko umara to ya sa kaini wajen yawaita ibada da rage yawan surutai marasa amfani saboda a garin haka ne mutum zai je ya jefa kansa a inda bai yi tsammani ba wani mutum ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulullahi ina so ka bani aljanna sai ya ce to kuffa alaika haza sai ya nuna harshen sai kama ibtin harshen sai ce kuffa alaika haza to ka kame wannan in kana son aljanna wai na yi ga shi rasulullahi yanzu a ce mutum zai faɗi wani abu da harshensa har ya kai shi zuwa wuta sai ce kai ku da mahaifiyarka da mahaifiyarka ba ta haife ka ba ai ba abin da yake sa a kiba mutum a wuta ma fiye da abin da harshensa ke faɗa sai ce mutum zai faɗi wani abu cikin wasa da dariya da harshensa da wasa ba yake faɗa da dariya amma sai ya yi tafiya na shekara dubu saba'in a wuta saboda wannan kalmar bai ma san san da ya faɗe ta ku kaga dole mu kiyaye harshen mu mu san me za mu rika faɗa mu san irin kalmomin da za mu rika amfani da su wajen magana da mu'amala da mutane فمن فرض فيهن الحج فلا رفث mutum ba zai je wajen iyalinsa ba ba zai yi magana mai kama da wannan ba na halal ma ba zai yi balle na haram wala fusuka ba zai tabi Allah ba ko ne irin nauyin sabo wala jidala ko ba za ka yi jayayya a shi ba a jayayya ku yi ta musu har musun da zai kai ku yi faɗa ko ka bata ma wani rai to babu wala jidala fil hajj shehu mu yana ba mu yana ba mu kisa wata rana ta ce wata ranar sun tafi aikin haji da maulana shak ibrahim bin yasir radiyallahu anhu da suka je aikin haji to sai suka je shagon littattafai za su yi littafi shehu ibrahim zai yi littafi aka sai littattafai da yawa aka biya mai shago kuɗi da aka biya shi sai da aka za a fitar littattafai sai suka ce ya ce ba ku bani kuɗi na ba sai mu idan kasa sau nawa za mu baka kuɗi ai mun baka an fara magana da ƙarfi a shehu ibrahim ce la la wala jidala fil hajj wala jidala fil hajj a bashi wani kuɗi wala jidala fil hajj malamai ne ba su ma da suka shehu ibrahim ne suka ce mu kai za mu tuna wannan daga raje ai sai mun daga jijiyan waya tukunna kafin mu tuna cewa wala jidala fil hajj kuma ga shi kuɗin da yawa haka haka sake bashi haka ake so malami ya zama ya rika aiki da iliminsa Allah ya ba mu ikon yin aiki da ilimin da barka annabi sallallahu alaihi wasallam wala rafa wala fusuka wala jidala fil hajj babu jayayya babu musu sai dai idan jayayya na tabbatar da gaskiya ne ko na kwatan ma wani haƙƙinsa wannan za a yi amma jayayyar da zai kai ga musu mara amfani wannan ba a yin sa cikin hidimar aikin hajji to Allah ya ce wa mata falu min khairin duk abin da kuka aikata na alkhairi ya alamu Allah Allah yana tare da shi yadda ba ya ce muku a fala rafasa wala busuka wala jidala fil hajj kaga an kawo abin da aka hana to alheri kuma idan kuka aikata kamar yadda na faɗa ɗazu cewa idan ka yakin alheri sai an yanka maka dubu ɗari a makka to Allah ya ce ma tafalu min khairin in bauka ka ta alheri ma fa to Allah fa yana tare da shi alheri kam shi ake so ku aikata ku ne sanci aikin sharri shi yasa aka zayyano aikin da ba so a yi aikin da ake so a yi kuma aka zayyana shi haka duk wani aiki na alkhairi ana so ka yi shi in ka samu hali wa ma tafalu min khairin ya alamu Allah duk abin da kuka aikata na alkhairi Allah yana tsaye da shi faman ya'mal mithqala dharratin khairan yarah faman ya'mal mithqala dharratin sharran yarah alheri ko min tantancin sa kai karkare na shi sai yasa wani hadisi manzo Allah yake cewa la tahqiran min al-ma'ruf shi kada ka rera aikin alheri yana cewa imani mafi girma mafi ɗauka daga cikinsa shine la ilaha illallah Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mafi kankanta shine ka ga abin da zai cutar da mutum akan hanya ka kaule shi alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imaratu al-adha an tariq mafi daukakan imani shine la ilaha illallah Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mafi kankan mafi karancin da kuwa shine ga duk abin da zai cutar da mutum akan hanya kaya ne kusa ne bayan gida ne duk dai wani abin da zai cutar da wani naka akan hanya wani mutum dan uwanka akan hanya in ka kau da shi kai shi inda ba zai cutar da kowa ba to wannan ma aiki ne mai kyau ana so na ga karka yin aikin alheri kuma sharri ma kada a rena shi da kaɗan kaɗan yake taruwa ya yawa shi ma wa ma tabalu min khairin ya'lamu Allah wa tazawwadu Allah ya ce ku yi guziri ku nemi guziri nan wannan aya ta ce wato wani sahabi ya ce waɗansu ne daga cikin mutane idan za su tafi aikin haji ba sa yin guziri sai su tafi su je ta bara sai Allah ya ce a'a wata zawwadu a wata riwayan kwa mutanen yaman ne kamar yadda ibn abbasin ya faɗa cewa mutanen yaman wanda yake sabon musulunta ne idan za su tafi haji to ba sa yin guzuri wai sun dogara ga Allah to ai abin da ake yi kayyid ku tawakkal idan ku samu guzurin sannan sai ku dogara ga Allah ba wai kawai za ka yi aikin za ka yi ka bar aikin ka da na Allah ka ce duka yi ba kai kadai ba a wannan tawakkul sunansa amma tawakkali shine wanda za ka yi naka sai ka bar wa Allah saura saboda wani daga cikin a wani balarabin kawai ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo akan dabbarsa sai shigo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce ina abun hawanka ya ce ya rasulullahi na bar wa Allah ya kula min da shi ya ce ina ka daure ya ce ana sake shi ya ce a'a ba haka ake yi ba qayyid wa tawakkal ka ɗaure shi sannan sai ka bar wa Allah shi ne ka yi wa tawakkal ma'ana ka yi guziri sannan ka dogara ga Allah kada ka bar wa Allah kada ka yi aikin wato ka bar wa Allah aikin duka kai ka yi naka ka ɗaure dabbar in ka ɗaure ta sai Allah ya kula maka ita amma ba za ka sake ta haka ka ce kawai wai Allah ya maka a'a a Allah ya ce wata zawwadu zala ya ce sayyid wa tawakkal ko biyayyen abin da za ku yi guzuri da shi fa inna khayra zad at-taqwa biyayyen guzuri shine guzurin tsoron Allah wanda zai maka amfani a duniya ya maka amfani a lahira ku tazawwadu Allah ya ce ku guzuri ku rike guzuri in za ku je aikin haji fa inna khayra zad at-taqwa kuma wannan guzuri naku idan kuka kara shi da tsoron Allah to yafi saboda mafi alherin guziri shine tsoron Allah Allah ya azurta mu da tsoronsa wata zama wadda bai na kai zai takwa wata kuni Allah ya ce ku ji tsoro na ba kullum dai Allah na cewa mu ji tsoronsa wai haddiru kuma Allah wa nasa wata kuni ku ji tsoro kada ku saba mini saboda ina da azaba ina da hukuma ina mummunan kamu da duk wanda ya san amini bai ji tsorona ba wata guni ya wuyi albadu ya ku ma'abota kwayan hankali ma'abota kwayan hankali su ne ulul albab Allah yana kiran masu masu hankali cewa su ji tsoronsa Allah ya azurta mu da tsoronsa
ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفدتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هديكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين الله yana mana bayanin yadda aikin hajjin zai gudana yana cewa bayan kun yi guziri na tsoron Allah to babu laifi waɗansu suna cewa to lokacin da kafin zuwan musulunci akwai kasuwanni a makka daban-daban kuma a kwanukan aikin hajji ake cin waɗannan kasuwanni akwai suku ukaza akwai majanna akwai manya-manyan kasuwanni guda uku da larabawa suke cin kasuwansu a shekara-shekara wayin nan kasuwanni to da aka zo aka farlanta aikin hajji to sai sahabbai suna tambayan manzon Allah suna ganin kamar yanzu kam wannan kasuwan ba za a yi ba to sai Allah ya saukar da wannan aya da suka tambayi manzon Allah sai Allah ya bada amsa da wannan aya Allah ya ce laisa alaikum junahun babu laifi a kanku an tabtagu fadlan min rabbikum ku nemi falala na Allah ubangijinku falala a nan ana nufin kasuwanci na halal shine falala a nan kaga a baya Allah ya kira dukiya alkhairi a nan ya kira kasuwanci hanyar neman dukiyan kenan falala tunda tun ya ce in taraka khairan alwasiya كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا وكان خيرا أنا ألا يا وجب تامكو كدن يوم وسيا إذا متوا يدو ɗayanku to yi wasiya akan alherin da ya bari wato dukiya ke a nan kuma Allah ya ce laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum babu laifi a gare ku babu laifi a kanku in kun nemi falala daga Allah Ubangijinku ma'ana idan ka je aikin haji ka tafi da kayan kasuwa ba ka yi laifi ba saboda Allah ya ba da umarni amma kada ka bari ya zama kasuwancin ne ya ɗauke maka hankali fiye da yin ibada laisa alaikum ya nan tabtaku fadlan min rabbikum fa idza afattum min arafatin idan kuka fito kuka taso daga arafa to ku tsaya a muzdalifa fadkurullah inda al-mash'ar al-haram sai ku tsaya a mash'ar al-haram nan ma ku ambaci Allah wadan suka ce mash'ar al-haram shine arafa wadan su kuma suka ce daga cikin malamai mash'ar al-haram shine muzdalifa gaba daya tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito daga arafa ya zo muzdalifa da daddare aka yi kiran sallah ɗaya ikama biyu ma'ana ana sallah ne magariba ba wani tasbihi manzo Allah ya tashi aka yi ikama aka yi sallar isha'i raka biyu ana gamawa kuma sai ne waje ya kwanta sai da gari ya waye aka tashi aka yi sallar asuba da aka yi sallar asuba sai ya wajen wannan dutse na mashi alhara yana ta addu'a yana ta addu'a har sai da rana ta kusa hudowa to shi nan Allah yake gaya mana laisa alaikum junahu lam tabtagu lam tabtagu fadlan min rabbikum fa idza afattum min arafat idan kuka taso daga mina a daga arafa kuka fito bayan rana ta faɗi kuku kenan a arafa fadkuru Allah inda al-majal al-haram to ba zikiri bai kare ba kun ga dazu da rana tunda a arafa yana farawa ne daga zawali ya kare da ketowar alfijir hana na so wani yankin dare ya same ka arafa sai ta ba a barin arafa sai rana ta faɗi murus sai ta faɗi gaba ɗaya sannan ake fita to duk wanda bai samu dama ziya da rana ba in ya zo cikin dare ya samu lokaci a arafa in dai ba a kira assalatu na gaskiya ba to hajjinsa ya samu tsayuwar arfa amma daga an kira salatu shi ke ta wuce shi fadkurullah inda mash'aril hawa Allah ya ce wadkuru kama hadeku kama hadeku ku ambaci Allah bayan kun ambace shi a muzdalifan nan kamar yadda zai ya ba ku dama a arafa tun daga lokacin sallan azhar yace ku hada azhar da la'asar saboda a bar wa zikiri dama da addu'o'i da ibadu to ba wai ta kare kenan ba a muzdalifa ma faskur la inda al haram kuma daga nan ma ba wai ya tsaya kenan ba a ci gaba wadkuru kama alaikum ku ambaci Allah ku gode masa kamar yadda ya shirye da ku wa in kuntum min qabli la min ad-dallin saboda da ku batattu ne Allah ya zo ya shirya ku da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kawo muku Annabi Muhammadu wanda yake cewa in tuti'uhu tahtadu in dai kuka yi manzo Allah to kun shirya ba wai za ku shirya ba kun shirya Allah ya bar mu da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kaga nan ana gaya mana mahimmancin zikiri ke jiya araba an baya dama a yi a nan muzdalifa an ce a yi kuma nan sai Allah ya ce a wasu kama hadeku ku ambaci Allah kamar yadda Allah ne ya ga dama ya shirye da ku wa in kuntum min qabli min ad-dallin tunda kun kasance da ku batattu ne Allah ya shirya ku ya kawo muku manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda shine hasken shari'a shine dalilin shari'an kowa da kowa wata rana Abdullahi ibn Rawaha ikira wani sahabi ta'awadu min sa'a ka zo mu yi imanin sa'a nan sai sahabi ta sai ko wani imanin sa'a ka samu sai ga Abdullah sallallahu alaihi wasallam Allah sai tambaya Abdullah rawa Abdullah rawa Abdullah wani irin imani ne na sa'a sai ya Rasulullahi ina so ne mu je mu zauna mu zikiri mu hailala istighfari wato tasbihi da tahmidi mu zauna mu yi subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar saboda mu gode wa Allah da ya shiryar da mu da muna kan hanyar fata to manzo Allah sai ya karfafe shi akan wannan ma'ana aikin na alheri a wata riwayan da manzo Allah ya fito same su suna yi sai ce me ya zaunar da kuwa nan sai Allah me ya zaunar da kuwa nan sai ce wallahi ya rasulullahi mun zauna ne muna ambaton Allah muna yi masa tasbihi muna gode mai saboda ya shirye da mu ya haɗa mu da kai sai ce dan Allah yanzu ba abin da ya je ku sai wannan ce wallahi ya rasulullahi ba abin da ya je mu sai wannan ce to ga Allah nan yana yi wa mala'iku alfahari da ku saboda wannan aiki da kuke na alkhairi mukagar zikiri sha'aninsa yana da girma kada ka bari ka ɓata lokacinka a wannan rayuwa ta duniya kai kokari ka cika ta da aikin alkhairi ka bi da likan waliyai ka karɓa istighfari ne salatin annabi da la ilaha illallah kuma duka bayan sallah ake yin lazimin safe ana yin sa bayan sallah asubahi lazimin yamma ana yin sa bayan sallah asubahi wazifa ana yin sa bayan magariba zikirin juma'a ana yin sa kafin magariba sai ya hada shi da magariba to kaga wannan ayyuka na alkhairi Allah yana so a yi kamar yadda bayani zai zo a gaba za ka samu duk lokacin da aka yi wata ibada sai Allah ya ce ibadan dama an yi ta ne don a ambaci Allah don haka bayan kun gama ibadan ma ku ci gaba da ambaton Allah ne kaga nan ya ce fadkurla inda mash'aril haram ku ambaci Allah a wajen mash'aril haram to sai ya kara da cewa wadkuru kama haje ku ku ci gaba da ambaton Allah nan dai da yi masa godiya tunda ya shirye da ku kamar yadda ya shirye da ku wa in kuntum min qabila min ad-dallina tunda kun kasance da ku wata tune dan je shirye da ku
ثم أذرهم من حيث عذاب الناس واستغفروا الله والله إن الله غفور رحيم
ثم أفيد من أجل بعض الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم sannan daga nan ko mutu a akwai larabawan larabawa a da ƙurayshawa da wasu daga cikinsu ba ta tsayawa inda talakawa suke tsayawa inda suke tsayawa daban tun da kasan aikin haji ana yin ta tuntuni kafin zuwan manzon Allah manzon Allah ma lokacin da yake kira ya yi amfani da wannan lokuta yana kiran mutane in aka zo yin aikin haji a lokacin ya da mutanen madina a wajen jiban shaidan suka fara shirya yadda zai hijira ya koma madina to bambancinsa da wanda muke yi yanzu shine suna yin abubuwan da suka sabawa shari'a da idan mutum zai dawafi to sai ya cire kayansa kuma ba zai daura mayafi ba sai dai su yi dawafin tsirara wai mutum ba zai yi ibada da kayan da ya saba wa Allah a ciki ba Allah ya soke wannan yace in kun cire kaya to ku sa mayafi ku daura zabi sannan da idan aka zo aka yi aikin haji to amirul haji a dalin ma akwai amirul haji ce balawa ne shine amirul haji to bayan sun gama yabe yaben su kowa zai tsaya ya bi danginsa ya bi ma'aifansa haka suke yi idan sun yi wannan to sai amirul haji ya ce to baɗi in Allah ya kai mu ranan kaza ga watan kaza za a aikin haji su suke ayyana kayansu sai har sai shekara ta tara bayan hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura sayyidina Abubakar ya je ya jagoranci aikin hajji na wannan shekara tunda an riga an yi fato Makka Makka ta dawo nan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a shekara ta takwas shekara ta tara ya tura sayyidina Abubakar ya jagoranci aikin hajji suna dab da shiga Makka sai suka jira kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce to mai yiwa manzo Allah bayan mu ya canza shawara ya biyo mu mu dakata ana zuwa sai zuwa ga sayyidina Ali ne akai to ka zo da sabon sako ne ko kuma dai an canza yi ne kai ne shugaba yanzu wuce a kana nan a matsayin ka na shugaba amma ni an ce in karanta wa mutane suratul tauba ita ce ta sauka aka ce a zo nan filin aikin haji a karanta wa mutane bara'atu minallahi wa rasulihi duk wani amanoni wani waye duka an soke wannan an dawo da su kan doro na shari'a har abin jahiliya gaba ɗaya an soke shi yanzu ga sabon tsari aka kawo to shi kenan suka suka aiwatar da suka aiwatar sai aka dace wannan shekaran an yi arfan tara ga watan to da haka za ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga yau an tabbatar da Arafa ranar tara ga watan Zulhijja to daga nan abin ya zo na haka da shekara ta zago shekara wato goma ga watan goma bayan hijira kenan shekara goma bayan hijira shekarar da manzo Allah ya zo hijjatul wada to da yazo aka tsayuwa arfa ranar tara ga watan Zulhijja kamar yadda ake har yanzu tun daga nan aka tabbatar da wannan to su sukan tsaya a rafa ba sa zuwa muzdalifa ba za su je inda talakawa suke ba shi yana Allah yake gaya musu yana cewa sun mafiru min haitu afawan nas kuma ku zo inda yadda mutane suka zo daga arafa suka zo muzdalifa kuma ku zo tare da su gaba daya kada ku ware shi yasa zaka ga an je aikin haji da mai hali da wanda baya da shi duk matsayinsu ɗaya gara-gara ma na gwamnati akan ware su a wani waje amma dai duk a waje ɗaya ake amma dai don kawai kai babban attajiri ne to kana tare da talaka za ku sa harami uniform za ku sa iri ɗaya waje ɗaya za ku yi ibada komai da komai ku waje ɗaya za kar ku yadda ku yi irin abin da jahiliya suke don haka ku zo ku haɗu gaba ɗaya kowa da kowa sun mafi bu na naisa a fawon nan kuma ku zo ku gangaro inda mutane suke taruwa ku taru tare da kowa da kowa wasakurullah kuma ku nemi gafaran Allah Allah ya mana gafara inna Allah sani Allah ghafurun mai yawan gafara ne wa mu'minai ga duk wanda ya nemi gafaransa rahimun ko mai jin kai ne ga mu'minai subhanahu wata'ala
فإذا أفقتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين
ثم أفيضوا ثم أفيضوا ثم عفيضوا من حيث عباد الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم منازلكم فاذكروا الله كذكركم آباءكم وأشد ذكرا ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا في حسنة الدنيا وما في له في الدنيا الآخرة وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
إذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Allah ya ci gaba da mana bayani mahimmancin zikirin nan dai kaga a baya Allah ya ce mana waskuru kama hadiku ya fara da cewa fadkuru Allah inda al-mash'ar al-haram ku ambaci Allah a wajen al-mash'ar al-haram waskuru kama hadiku ku ambace shi kamar yadda ya shiryar da ku sannan a nan sai ya ce to bayan an yi an gama aikin hajji gaba daya shi ta ce fa idza qadaytum manasikakum fa idza qadaytum idan kuka gama manasik jam'u mansak manasik wato mansak shine mafradin sa manasik kuma jam'in sa ne wato ibada an kace mansak ibada manasik ibadoji ibadat kenan to amma mansak ana nufin ibadan da aka ƙayyade masa wuri shi yasa yawanci yake kiran aikin haji da manasik manasik alhajj saboda ibada ce wanda ba ta yiwa a ko'ina sai ka je makka tauhidi ko'ina za ka yi tauhidi sallah ko'ina za ka yi ta ko a ina in dai wajen na da sarki Allah ya manzo Allah ya ce da cikin abubuwan da Allah yake tsance da su Allah ya je mini kasa duk inda take da tsarki to wajen ibada ne zakka duk inda ta kama kan kana dukiya za ka yi a wajen azumi duk inda kake za ka yi azuminka kuma Allah zai karba mutukar ka cika hukunce hukuncen amma haji baya yiwuwa sai ka je makka menene ake menene ake aikin haji kamar yadda muka yi bayani a baya farko dai sai ka je miƙati to miƙatin nan ba za ka same shi ba sai ka je kusa da makka tun daga juffa da shi irkin zulhulaifa ya lamlam da karnul manazil dama miƙatan guda biyar ne to kowanne kuma yana kusa da makka kaga miƙafi sai ka doshi makka ce in ka ɗauki harami makka za ka zo in ka je makkan nan aikin haji dole sai ka yi masa ɗawafi ɗawafin nan ba inda yake yiwuwa sai a jikin ka'aba ka'aban nan ko tana makka ne daga ɗawafi kana da safa da marwa sa'ayi ke shi ma ba a yin sa dole sai akan dutsen safa da dutsen marwa su kuma suna nan ne a makka baya ga nan akwai abu mafi girma a cikin aikin hajji gaba daya wanda shine tsayuwan arfa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa alhajju arafa alhajju arafa alhajju arafa ma'ana tsayuwar aikin hajji shine arafa to arafan nan tana kusa da makka ne kilomita kaɗan ne tsakanin makka da da arafa mash'arul haram muzdalifa kenan shi ma kusa da makka ne muna wajen jamra inda ake jifan shaidan kusa da makka ne to kaga ba inda zaka dauki miƙati sai kusa da makka ba inda zaka yi dawafi sai a makka ba inda zaka yi sa'ayi sai a makka ba inda za ka tsaya arafa sai kusa da makka arafa kenan ba inda za ka samu mash'arul harami sai ka je musdalifa jikin makka yake ba inda za ka samu jamra wajen jiban shedan sai ka je muna wanda yake kusa da makka inda kafa ma kana iya zuwa daga makka zuwa wajen to shi yasa ake kiran aikin hajji mansak saboda ibada ce wanda aka kulle ta da wani waje ibada ce wanda za ta yiwa sai a wuri mu ayyane wanda aka ayyana kamar yadda muka faɗi shi yasa manzo Allah ke cewa la ta'khuzanna anni manasikakum aw la ta'khuzu anni manasikakum ku yi aikin haji yadda kuka ga nayi kamar yadda yake cewa sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga nayi sallah to shi ma aikin haji haka to shi na Allah yake cewa idan ku kare wannan ibada da na ɗaure aikin gaba ɗaya da wasu wurare a makka fa idza qadaytum manasikakum kun kun kammala wannan ibada da na tsara a makka za a yi to fadkurullah ku ambaci Allah ka zikrikum wa aba'akum kamar yadda kuke ambaton iyayenku au ashadda zikira ko fiye da haka da idan aka gama aikin hajji in aka zo to kowanne mutane in aka zo wannan cin kasuwan akwai cin kasuwan da ake yin ta kafin hajji daga cikin suko kaza ko zi majaz ko zi majanna akwai wanda ake cin ta kafin aikin hajji akwai wanda sai lokacin aikin hajjin ake ci to akan taru a wannan wurare matattaran kowa ya tashi dinga yabon danginsa ko a cikin wake ko kuma a rubuce a zube haka ko a wake ko a zube ai mu ne iyayen masu kaza kaza mu ne kowa ya ta alfahari kowa ya ta alfahari to sai Allah ya ce maimakon ku yi wannan alfahari da iyayenku ku dinga ambaton iyayenku ai ubangijinku ya kamata ku ambata ba iyayenku maimakon ku ambaci ubanninku to ku ambaci ubangijinku ko kuma wani zuwa da suka ce a yaro karami idan yin bakinsa ya fara budewa zai ta cewa baba baba baba baba baba kuma ko baban ya amsa ba zai ba zai sa ya daina ba yana jin daɗin kiran ko ko mama mama mama mama ko da uwan ta amsa ba zai daina kira ba saboda yana jin daɗin kiran to ku ambaci Allah fiye da yadda yaro karami yake ambaton iyayensa yana jin daɗi ku ambaci Allah kamar haka ko fiye da haka ko kuma ku ambaci Allah fiye da yadda kuke wa iyayenku kirari to ga wanda ya fi cancanta a masa kirari shine ubangiji wanda kana masa kirari ne tsakaninka da shi babu yaudara babu karya amma ta yiwu maroki ko yana yabonka ala zuciyarsa zaginka yake amma banda Allah da bawansa maroƙi zai maka abu ne kawai don ka ji daɗi ka biya maka bukata a lokacin amma ba har zuciyarsa ba ne wai ana hikaya an je wani taro na biki sai wani maroƙi ya zo ya samu wani bafulatan yana ta gwada shi yana ta gwada shi yana ta gwada shi yana ta wata shi da ya wata shi ta kai gobe ka zo ruga in baka sani washe gari maroƙi bai kasa a gwiwa ba sai kama hanya ya nufi rigan bafulatin ya je same shi ya dace ya same su gaisa lafiya lafiya lafiya ya ce ranka ya ka gane ni ya ce a ban gane ka ba ya ce an ne muka haɗu da kai wajen biki jiya ka ce zo ka bisaniya yau ce o Allah sarki haka ne kai ne ko ta eh yace to ai jiya din ka gaya min abin da na ji daɗi ne a lokacin ni ma shi sa na gaya maka abin da za ka ji daɗi ka ga kiran babula ta rigo tunda shi ma ya sa abin da yake gaya masa ba gaskiya yake ba kai wata shi yake yi yace ka gaya min abin da na ji daɗi ne zai shi yasa ni ma a lokacin na gaya maka abin da za ka ji daɗi to amma kaga tsakanin bawa da ubangiji babu wannan kana yi ne tsakaninka da Allah to shi Allah ya ce ka yi ka ambaci Allah fiye da yadda kuke ambacin ubanninku ku ambaci ubangijinku fiye da haka ko kama haka ko fiye da haka a'a ko kuma ku ambaci Allah ubangiji kamar yadda yaro karami yake kiran iyayensa fa idza qadaytum wannan fa bayan an gama aikin haji kenan da Allah nan ba ishara yake da kalli da kun waliyai ba Allah ya ce fa idza qadaytum manasikakum bayan kun gama aikin hajjin ku to fazkurullaha to ku ci gaba da ambaton Allah ka zikirikum wa ba'akum kamar yadda kuke yabon ubanninku ko iyayenku au ashad zikira ko fiye da haka wa minan nasi daga cikin mutane man yaqulu akwai mai cewa rabbana آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق wani daga cikin mutane shi bai da wata bukata a lahira bai san komai ba shi duniyan nan dai duk abin da lauje yanko ciyawa ne duniyan nan dai kawai ya sani duk addu'ansa ta kare harkar duniya duk shi yasa shehu mu yake cewa mutane Allah ya kasa su kashe kashe akwai wani mutum shi zayatuhu a duniya zayatuhu a duniya matukar ta duniya kawai ya same ta ko ta yaya ya samu duniya wani kuma gayatuhu a duniya wal akhirah wani kuma matukar ta ya samu duniya ya samu lahira wani kuma matukarsa shi ne ya samu aljanna wani kuma matukarsa ya samu yardar Allah na farko ghayatuhu ad-dunya na biyu ghayatu ad-dunya wal akhirah na uku ghayatuhu ridallah na hudu ghayatuhu huwa Allah sufi ce a sufiyu ghayatu huwa Allah shi mutum na farko burinsa kawai ya samu duniya ya ji daɗi a duniya ya walwala a duniya amma lahira ko kar ta yi kyau ko ta yi kyau wannan ba damuwansa ba za ka ji wani saboda bala'i yana cewa shi da ya ji kunya a duniya gara ya ji a lahira saboda bai san lahiran ba duk wanda ka ji ya faɗi wannan to shaƙi ne na ƙarshe shakawar ta kai shakawa to kaga irin waɗannan su ne ba su damu da harkar lahira ba sai harkar duniya akwai matsakatsaki su kuma duniya ta yi kyau lahira ta yi kyau wannan shine amma mutane ke duniya rabbana atina fid dunya hasanatan وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وذكما غاية رضا الله ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد daga cikin mutane akwai wanda inda zai iya sai da ransa ya samu yardar Allah to da zai saboda yardan Allah ta fi aljanna daɗi ورضوانا من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم الله هذا سامد يدنسا سوى إذن كذا ما يرد الجنة متون فباء بند بدئية مصر بل لي أبنجي إن يد دكي كيزا الله يجي كلا سامبي رضي الله عنهم ورضوا عنه الله يا يددتو شما سين يدد الله تو الله أذر سامونا البركة من الله sallallahu alaihi wasallam akwai wani kuma shi ne sufi shi kuma Allah kawai ya nufa rayatuhu huwa Allah wannan a lokacin waɗansu daga cikin larabawa sun an gama aikin hajji an zuwa na addu'o'i Allah ka sa bana shekaran ta zama shekaran koshi shekara ne na walwala shekara ce ta kaza duk abin da ya shafi harkar duniya sune nan Allah ke cewa minan nazi man ya rabbana daga cikin mutane wanda suke halartar aikin hajjin nan akwai wanda yake cewa rabbana ya ubangiji atina fi duniya ka ba mu bukatunmu na duniya mulki ne kake nema dukiya kake nema aure kake nema haihuwa kake nema jin daɗi kake nema lafiya kake nema rabbana atina fi duniya wa ma lahu fil akhirati min khalaq Allah ka biya mana bukatunmu na duniya to amma bai sani a lahira ba bai da rabo wa ma lahu fil akhirati min khalaq a lahira bai da rabo wa minhum man yaqulu daga cikin mutane ko wanda suka halarci aikin hajjin nan akwai wanda yake cewa rabbana atina fid dunya hasanatan Allah ka ba su ka sa duniyar mu ta yi kyau shine Allah ka ba mu lafiya a duniya Allah ka ba mu abin da lafiya za ta ci Allah ka ba mu iyalai mutanen kirki Allah duk dai abin jin daɗin rayuwar duniya fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan Allah lahira duk wani abin da zai ja mana fishinka Allah ka sa mu kauce masa Allah ka sa hisabin mu ya zo da sauki Allah ya sa ba mu littafin mu da hannun dama Allah ka sa mu shiga aljanna to manzo Allah da kansa an rawaito yana yawan yin wannan addu'a rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar tunda a duniya kake dole ka roki Allah duniya tunda za ka tafi lahira dole ka roki Allah Allah ta lahira tafi duniyan kyau to wannan shine addu'a matsakaici wanda an ma mutane kowa yana yin ta manzo Allah kuma ya kudaitar wannan suna cewa ya kamar yadda ya zo hadisi manzo Allah na cewa wanda yake a dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan shine wanda yake da qalban shakiran wa lisanan zakiran wa badanan sabiran shi ne wanda yake da zuciya mai godiya kullum ya zama godiyar Allahnka ta fi kokawanka yawa sannan ambaton Allahnka ya fi surutunka yawa sannan jikinka ya zama mai haƙuri wajen juriya wajen ibadar Allah to in ka samu haka to ka samu duniya hasanatan ka samu akhirati hasanatan duniya ta yi kyau lahira ma ta yi kyau ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة daga cikin mutanen ba duka ne suka zama ɗaya ba akwai wanda yake cewa Allah ka sa duniyar mu ta yi kyau ku fil akhirati hasanatan kuma Allah ta duniyar lahirar ta fi duniyar kyau wa qina azaban nari Allah ka kiyaye mu kare mu daga azabar wuta amin ulaika lahum nasibun mimma kasabu والله سريع الحساب
أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب أولئك وأنهم نذكر رجاء لنم مسمى ونذكر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار توسوكم نصيب مما كسبوا زاد سامو واتو تاتو زاد سامو abin da suka nema gwargwadon aikinsu za su samu rabonsu nasib shi ne rabo nasibun nasibun min ma kasab za su samu rabon abin da suka aikata kasabu shi ne abin da za ka nema da kanka ka tashi kai ibada kai nema kasuwanci mana kiransa kasabu neman wilaya ana kiransa kasabu kaga annabci ba a samunsa shi annabci ba kasabi ba ne na haka yanzu haramun ne mutum ya riƙa roƙon Allah ya bashi annabci saboda an rufe daga annabi Muhammad amma wanda taka har yanzu a guda take duk da shi tijjani shine khatimul awliyayi kana ya roƙon Allah ya saka cikin waliyansa kuma Allah zai saka in ya karbi ibadar ka to Allah ya ce da wanda suka roƙi duniya dama su an riga an ce musu inda kaga da haka ce wa minhum man yabu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq ومن الناس من يقول ربنا اتنا في الدنيا وما له في الاخره من خلاق to kaga za a ba su duniya kenan amma a lahira ba su da rabo su kwallo suka ce rabbana atina fi dunya sanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nari Allah ya ce ulaika waɗannan nasibun mimma kasabu za su samu rabon abin da suka aikata gurgudan yadda suka nema gurgudan yadda za su samu dan Allah yana cewa waje man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha duk wanda yake so duniya kawai yake so ta yi kyau to za mu gabatar masa za mu gaggautar masa da ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu wani mutum wani sahabi ya zama ɗan kankani kamar ɗan ɗan sako annabi ya ce lafiya kuwa ne ya ce ya ubangiji ya rasulullahi kullum addu'a nake yi Allah idan za ka mun hukuma a lahira Allah ya kawo hukuman a duniya ka mun ita tun daga duniya manzo Allah ce subhanallah subhanallah ba a yin haka ai ai ba za ka iya ba abin da ya kamata ka ce rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar amma sai za ka ce in Allah zai azabtar da kai a lahira ya kawo maka azaban daga duniya ba a yin haka a'a kai dai ka ce rabbana atina fid dunya hasanatan وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب ما كسبوا والله إن شاء الله سريع الحساب الله من زبقة والحساب duk yawan mutanen duniyar nan duk yawan mutanen duniya wajen sama da biliyan bakwai mutane sama da biliyan bakwai yanzu wanda suka rayu wanda suka mutu tun daga kan annabi adam kaga biliyoyin da yawa to tun daga kan annabi adam har zuwa ƙarshen wanda zai mutu a duniya Allah zai musu hisabi ne abinda bai wuce gwargwadon wuni ɗaya ba a ranakun duniya ko kuma awa ɗaya ko kyaftawa da bismillah saboda yanzu nan kawo kowa yana shakan numfashi a cikin kuma duk a lokaci ɗaya kuma duk Allah ne yake bamu kowa yana iya motsawa a duk lokacin da ya ga dama kuma Allah ne yake motsa shi to da haka shi ma ka hisabin zai zo lokaci guda za a yi shi Allah ya kawo mana shi da sauki Allah ya sa a bamu littattafan mu da hannun dama mu rika ha'u muqra'u kitabiya ha'u muqra'u kitabiya Allah ya sa hisabi zo mai da sauki ko kuma Allah ya sa ma kada mana hisabi barkan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to Allah mai gaggawar littafi nan da nan za a lissafa duk ayyukan da kai na alkhairi da na kirki a auna wanne ne ya rinjaye wani إن الخير يرجع كتبع الجنة الله تعالى الخير يرجع شر إن شر يرجع الخير متي تفوت الله شيء يعني وذاك جماعة يوت أيكن الخير أينزل لوكشن أيكن yanzu duk wanda ya mutu ba shi kiyama ta tsaya duk wanda ya mutu yanzu ya san matsayinsa daga mutum ya mutu a kiyama ta tsaya saboda manzo Allah ya riga ya gaya mu tun da kabari mutum zai tantance ina zai yi kabari ko dai ya zamo dautsayi daga cikin dautsayin aljanna ko kuma wani kwari daga cikin kwari na wuta to kaga tun daga nan mutum ya san makomansa Allah ya ce Allah ya mana da sauki barkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za mu dakata nan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abin da muka kuskure Allah ya mana gafara Allah ya ji kanmu ya ji kan iyayenmu da iyayen iyayenmu da malamanmu da malaman malamanmu Allah ya saka wa shugabanmu da alkhairi Allah ya mana rahama cikin wannan wata Allah ya shiga mu wannan wata Allah ya yanta wuyaye mu daga shiga wuta cikin wannan wata albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya biya wa kowa bukatarsa Allah ya yi wa kowa damuwarsa kasan ma Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ya kama da sauƙin rayuwa albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Fatiha da Salatul Fatiha Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر يوم الدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم